بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله
yau alhamis 21 ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1422 daidai da biyar ga watan disamba shekara ta 2001 muna tafsirin alqur'ani na ainihin wato a cikin suratul anfali a ƙarƙashin tafsirin raddul azhani ila ma'anil qur'an na al'allamatul qadi abubakar mahmud gumi Allah ya gafarta mishi mun kwana aya ta 29 bayan da malam ya fassara mana wannan aya sai ya yi wa aya ta talatin shimfiɗa da cewa sun da siyaku ila ma kana min amrin rasuli sallallahu alaihi wasallama fi makka sa'annan sai kuma Allah maɗaukakin sarki ko kuma zance sai ya kwararo har zuwa kan yadda al'amarin manzon Allah ya kasance a makka ma'ana yanzu an juya da ainihin alƙalamin ba da labari an tashi daga matsalar yaƙin badar za a komar da ainihin hankalinmu baya a juyar da mu mu koma tarihi mu ji yaya annabi ya rayu a makka wani irin hali ne na kunci ya fuskanta wata irin matsawa ce da gallazawa kafirai suka yi wa da'awar shi wa min amril mushriki na ma'ahu da kuma yadda al'amarin mushrikai kasance tare da shi sallallahu alaihi wasallam ila an sara al'amru ila ma sara ilaihi fil madina har dai yadda al'amari ya dawo kuma ya zama lokacin da annabi ya dawo madina بعد غزوة بدر الكبرى bayan yakin badar al-kubra yakin da shine Allah madaukakin sarki yake ba da muhimmanci wajen gina hukunce hukunce da matsaloli na jihadi a cikin wannan sura mai ainihin girma da albarka Allah madaukakin sarki fa qala sai yace wa iz yamkuru bika allazina kafaru أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو أو أو يقتلوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين Allah maɗaukakin sarki ya ce wazkur ya Muhammad ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka tuna ka ambata musu ka yi musu jawabi iz yamkuru bika allazina kafaru yayin da kafirai suke maka kulle kulle wa qad ijtama'u lil mushawarati fi sha'nika bidarin najwa kafirai suna da ainihin wani conference hall wani ɗakin taro kasaitaccen ɗakin taro a makka sunan shi darun najwa suka je suka zauna suka yi taro suka ceto al'amarin muhammadu ya gallabe mu bayan da can an yi kwarya-kwaryar mitin ɗan ƙaramin mitin akan cewa abin da za a yi a je a samu dattijo abu tsali a ce mishi kaga ɗan nan naka fitinan nan ɗani ya zage mu ya zagi iyayenmu ya zagi kakanninmu ya zagi allolinmu abin da za a yi in dai jarabar san ɗace ta buwaye ka shi ya sa ka kasa rabuwa da shi za mu tara ‘ya'ya ɗari mu baka ka ba mu shi mu za mu maganin shi abu talibin ya ce kun mai da ni wawa ku mutanen makka in ɗauki ɗana in ba ku kuje ku kashe ku kuma ku bani naku ɗari sai na gama tarbiyyar su kowa ya gude koma gidan uban shi ya ce ba za ta yiwu ba to shi kenan sai aka ce to yanzu a zo a kira wani general meeting sai aka tafi darun naduwa da aka je wannan ƙasaitaccen mutum ne wanda yake cike da security akwai matakan tsaro duk wanda ba a yadda da cewa lallai ƙasaitaccen kafiri ba ne ba zai halarci gurin ba manya-manyan rukunan kafirci aka ɗiba su suka shiga wannan mitin to aka ce suna cikin mitin mitin ya kai mitin kawai bul sai suka ga wani dattijo gashi nan ya sha alkyabba ya sha naɗi ga furfura ga kasun ba min aina anta ya sheikh dattijo daga ina sai ce minan najad daga najad ma'ana tsohon najadu asalin tsohon najadu kenan daga ina kake daga najad to najadu anan yana maganan najad ta kasar iraq abin da ake nufi da najad a kalmar larabci kamar mu ne nan hausawa da zaka ji an ce hayin ojo hayin kaza hayin kaza duk wani wuri da yake ana rayuwa a kwari sai aka yi wata anguwa a tudu sai ku ji ana ce mata hayin kaza ko haka in ka ji an ce najad ana nufin wurin da yake da tudu to najad wadda ke zamanin annabi ita ce ta iraq najad wadda ainihin take a riyadu a yanzu a saudi arabia ba ta a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin ba ta zangari ba ma'ana da yace daga najad yake daga iraq yake to me ke tafa da kai yace ya ji za a yi wani kasaitaccen aiki ne shine yazo shi ma ya kawo gudunmawar shawara yaya za a yi da annabi sallallahu alaihi wasallama to shine anan Allah yake ba mu labari Allah yake ka tuna yayin da kafirai suka yi taro a darun nadwa menene ainihin wato minit menene makasudi waɗannan matsaloli za su tattauna akan wannan taro sai Allah ya ce liyuthbituka matsalar farko ta taron ita ce an yi taro ne ai liyuwassiquka don a ɗaure ka cewa ainihin wato a ɗaure annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ba fita ba shiga abinci ma sai dai a wurga mai ta wundo bai samu dama fita ba balle ya wa'azi domin an saka mishi takunkumin wa'azi a ƙasar makka an hana mutane su saurare shi amma abu ya gagara mutanen suna lallabawa suna sauraren shi duk da haka suke cewa inda Allah yake wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alqur'ani wal ghaw fihi la'allakum taghlibun haka zuwa ana karatu kar ku saurara ku yi ta iskanci ku yi ta daga murya har murya ku ta rinjaye tashi sun yi wannan da suka ga haka bata ci ba sai suka ce to abin da za a yi yanzu sai an zo aikin makka ne yake bi yana wa mutane wa'azi daga nan ne yake samun jama'a garuruka suke bin shi to manufar wannan mitin ita ce a kama shi a ɗaure shi wa yahbisuka suka ce a kama ka a tsare ka aw yaqtuluka ko kuma su kashe ka kulluhum baki ɗayansu kitlata rajulin wahidin su maka duka irin dukan mutum guda abinda wannan magana take nufi shine da aka ce a tsare shi sai aka ce tabbi jam kun san yana da dangi ba za ta yiwu ba ma'ana Muhammadu dan dangi ne ba zai yiwu a tsare shi ba dangin shi za su je su kwanto shi to abin da za a yi a kashe shi sai wani ya ce wu ba za ta yiwu ba kisan muhammadu za ta ja tashin hankali sai a lokacin shi shaidan sai ya ce to ga shawara kisan nan shine abin da ya dace amma dabarar da za a yi shine kowace kabila ta aiko da saurayi guda ɗaya maji ƙarfi ya zo a haɗu gaba ɗaya sai zama ƙabilun larabawa ne suka haɗu suka yi mai kisan mutum ɗaya ba damar dangin shi su ce za su ɗauki fansa ga kabila kaza saboda kowa ya sa hannu a ciki daga ƙarshe sai dangin su ce to tun da haka ne a biya su fansa sai kafirai suka ce sun yarda nan sa biya fansa to wannan ita ce shawarar da suka ainihin zauna a kai sai Allah maɗaukakin sarki ya ce au yukhrijuka ko kuma suka yi shawara akan cewa ainihin wato su fitar da kai daga garin su kore ka daga garin min makka daga ƙasar makka walhalu annahum yamkuruna Allah madaukakin sarki yace a halin suna can suna makirci duka sune maka makirci ayihtalu fi ibtali amrika suna can suna da barbarun yadda za su lalata al'amarinka wa yamkurullahu Allah yana rugurguza wannan makirci bihim wanda suke yi bi tadbiri amrika yayin da Allah yake tsara maka al'amura bi an auha ilaika Allah ya maka wahayi ma dabbarahu abin da irin tsarin da Allah maɗaukakin sarki ya yi sai ya ce maka to ga abin da kafirai suke nufin su kai kuma ga tsarin da nake so ka gudana akai wa amarka bil khuruji sai Allah ya umarce ka da ka fita ka bar kasar makka faradda alaihim aqibata makrihim sai Allah ya tunkuɗe ko kuma ya mai musu da martanin ƙarshen ainihin makircin su shine sai Allah ya baiwa annabi izini cewa da daddare ya tashi ya bar kasar makka shine ya janye jikin shi a lokacin sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kira sayyidina ali sai ya kwantar da shi akan shimfiɗa shi nan da nan waɗannan samari kafirai da ainihin aka naɗo su wakilan kowace kabila suka zo gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama suka biyo dare za a zo a yi mishi kisan kwaf ɗaya su buɗe ƙofa sai kawai sai suka ga sayyidina ali kai ina wane yace bai san inda yake ba yaya aka yi kaza kaza nan da nan duk suka rude nan da nan rahotanni suka kewaye maka aka fara faramfara ma dan aje a tarbo inda ake tunanin za a same shi sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya shiga cikin wannan ainihin kogo da shi da as-siddiqul akbar abubakar ne siddiq kafiran nan suka zo suka tsaya suna tunanin gade iya idda sawu ya tike to amma ko sun shiga cikin kogon nan to amma kuma ai kogon duk ga saka ta ainihin gizo gizo anya da an shiga cikin kogon nan ai da an an an bula wannan saka ta gizo gizo Allah ne cikin iyawar shi bayan da annabi ya shiga shi da Abubakar sai gizo gizon ya zo ya saka yadda ba za su taba tunanin cewa an shiga gurin nan a ɗazu ba to haka suka zauna a cikin wannan kogo kwana biyu zuwa na uku asma'u yar abubakar siddiqu ita ke zuwa ta dafo abinci sai ta kawo musu shine sai ta ɗaura majanyi a kwankwasanta sai ta saki leɓen majanyin guda biyu yana jan ƙasa yadda wai in ta taka ƙasa ba za a iya bin footstep ɗinta ba ba za a iya bin sawunta ba shi yasa ake ce mata zatun nitsaqaini mace mai labban majanyi biyu asma'u yar abubakar siddiqu kenan Allah ya ƙara musu yarda baki duk wannan makirci baki ɗaya da suke yi Allah ya rugurguje makircin sai Allah ya ce wallahu khairul makirina Allah maɗaukakin sarki shine mafi alherin duk wasu masu iya shiri duk wasu masu iya tsari Allah maɗaukakin sarki ya fi su iyawa a'lamuhum bihi Allah ya fi duk wasu masu iya tsari da shiri Allah ya fi su iya tsari wa min ahwalil mushrikina Allah ya fi kowa sanin halayen mushrikai inda ma kana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi makkata bainahum a yayin da annabi yake ainihin a makka a tsakaninsu duk abin da suke shiryawa Allah maɗaukakin sarki yana sani kuma Allah yana da iko ya musu kwaf ɗaya amma saboda ka san duk abin da ka same shi da sauƙi wani lokacin baka cika ɗaukar shi da muhimmanci ba don haka sai ya zan annabi ya sha wahala sahabbai sun sha wahala muminai sun azabtu Bukhari ya ruwaito hadisin da wata rana annabi sallah ya zo ne a gaban Ka'aba fa waɗannan ƙasaitattun kafiran maka suna zaune suna shan giya sai suka ce jama'a wani irin wulaƙanci ne sallar da muke jin labari ane a ɓoye yau a ce a gabanmu za a zo ai muna shan giya kuma wani irin cin fuska ne haka wane ne zai je ɗebo kashin raƙumar da aka yanka a anguwa kaza da mahaifarta ya jira muhammadu sai ya yi sujuda ya yaɓa mishi aka to a nan ne aka samu ashqal qaumi mafi tsiya daga cikin wannan al'umma sai ya miƙe ya je kwaso kashi da ainihin mahaifar wannan raƙuma sai da ya saurari annabi ya yi sujuda tsaf sai ɗibo sai ya ɓa mishi aka annabi ya shiru Allah yana gani jama'a Allah yana da ikon ya kifar da ƙasar maka lokacin ko ya kifar da duniya baki ɗaya saboda an wulakanta manzon shi amma Allah yana da tsari akan al'amuran shi don haka sai can sai ya ɗago kan shi yana ɗago kanshi sai ya ɗaga hannu ya fara kiran sunayen manya-manyan kafirai da sunan ƙabilar ƙuraishawa yana Allahumma alaika bi ƙuraish Allah ka kama ƙuraishawa ga kanan ga ƙuraishawa ya Allah sun ci mutuncin manzonka a gaban ɗakinka Allah ka kama wane ka kama wane a da Ibn Mas'udin da ke ba da labarin hadisin ya ce a da da suka yaba mai wannan abu suna ta tuntsura dariya har suna kifawa kan junansu ana kai ne shi kai ne shi ana kyalkyala dariya amma sun san darajar ƙasar Makka sun san darajar Ka'aba matukar aka roƙi Allah a gaban Ka'aba sai Allah ya amsa sata izin da gaggawa dan haka nan da nan da suka ga ya ɗaga hannu ya roƙi Allah sai kuma hankalin su ya tashi domin sun san mutanen banza ma akan cuce su waɗanda ba a san nagartar su ba da an cuci ba ƙauye tun a jahiliya sai ya kullo kayan shi ya zo gaban Ka'aba ya gaya wa Allah balle su sun san annabi mutumin kirki ne sallallahu alaihi wasallam iya ce kawai ta kafirai don haka sai hankalin su ya tashi ibn mas'udin ya ce ina ji ina gani ana wulakanta manzon Allah a gabana amma ba yadda na iya yace sai na sheka da gudu ne je na samu Fatimatu Zahra na ce ki zo ga waɗannan tsoffin banza tsofaffin Makka sun zo sun yaba manzon Allah kazanta sai ta taho da gudu ta zo ta kwashe wannan kazanta ta juya ta zazzage su ta zazzage su shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya musu wannan addu'a a takaice wannan kaɗan cikin wulakancin da annabi ya fuskanta ne wata rana wa'azi ya tsayaye ne a gaban ka'aba suka haushi da duka abubakar ya tashi ya kwace shi yana faɗi kamar yadda mu'minu ali fir'auna yake faɗi a taqtuluna rajula an yaqula rabbi allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum yanzu nan jama'a mutumin da ya zo da gaskiya da hujjoji daga ubangiji sai ku kama shi ku kashe shi ku bari in gaskiya yake faɗi abin da yake faɗi zai tabbata in karya ne kuma bala'in shi koma kan shi haka aka yi ta ɗauki ba daɗi da kafiran makka kullun su kenan mitin kullun yaya za a yi a rugurguza da'awar Allah dai ya ce wa yamkuruna suna can suna makirci suna mugun abu suna kulle kulle wa yamkurullahu Allah na rugurguza makircin wallahu khairul makirin Allah ya fi duk wani kwararre a iya shiri to Allah ya fi shi iya shiri wannan shi kira jinas a cikin ilimin balaga arabic syntax ma'ana kalmomi ne za su zo irinsu ɗaya jininsu ɗaya tsarinsu ɗaya amma kuma wajen ma'ana wannan ta yi hagu wannan ta yi dama yanzu irin makircin da kafirai suke ba irin shi ne makircin da Allah yake ba su mugun abu suke kullawa Allah kuma kyakkyawan abu yake kullawa wayan kuruna suna mugun abu wayan kurullahu Allah yana kyakkyawan shiri yana rugurguza mugun shirin wallahu khairul makirina Allah ya fi kowa iyawa a gaishe da Allah madaukakin sarki Allah yake wa idza tutla alaihim ayatuna وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إن هذا إلا أساطير الأولين kai jama'a mutanen maka suna da kato barafa ku ji wata bakar magana wadda ina jin a cikin alkur'ani ba a gaya wa Allah bakar magana irin wannan ba a bakin mutanen maka ta fito gashi Allah yake ba mu labari yace wa idza tutla alaihim ayatuna duk sa'ad da aka karanta wa kafirai ayoyin mu na alkur'ani qalu sai su ce qad sami'na to mun ji law nasha'u la qulna mithla hadha wannan hawa ta tsiya ce mu ma da mun so da mun faɗi irin shi قاله النضر بن الحرث مالن yace wani ba maguje ne mai suna annadru dan har shine wannan bakar magana li'annahu kana ya'ti al-hira saboda yana zuwa kasar hira hira gari ne wanda a yanzu yana tsakanin ko dai kasar iraki ko kasar iran wani gari ne wanda yake yana cike da ainihin wato ƙwararrun masana tatsuniyoyi da shafa labari suna yawan rubutun tatsuniyoyi da shafa labari to shi wannan mutum yana zuwa can ya tajiru yana zuwa don kasuwanci in ya je fa yashtari kutuba akhbarin a ajab sai je sai siyo littattafai irin na tarihi na ainihin labarai na gwarawa waɗanda suke ainihin mutanen ƙasa farisa ne mutanen ƙasashen waɗannan yankin littattafai ne na tatsuniya irin littafin alfu laila wa laila dare dubu da ɗaya da makamancinsu sai ya zo yana karantawa wa yuhaddisu biha ahla makka yana karantawa mutanen makka to wai sai ya ɗauka aikin da har yake zuwa da littattafan tatsuniya yana karantawa ana sha'awa to meye kuma qur'ani shi ma inda ya so ai da sai ya faɗa ina fatan kun gane yana ganin ai qur'ani din tatsuniya ce kamar yadda za ku ji daga ƙarshe yana ishara zuwa gare shi shine Allah yake duk sa'an da aka karanta musu ayoyin mu haka suke wa Allah galabi suke to meye wannan wannan kuma hawa ta tsiya ce mu ma da mun so da mun faɗi irin wannan sai Allah ya ci gaba da cewa sai su ce in hadha qur'anu ai wannan alkur'ani ba komai bane illa asatirul awwalina ta tsinniyoyi ne na mutanen farko kawai akazi karerayin mutanen da ne ai ma sattaruhu min alqasas irin abubuwan da suka rubuta ne na kissoshi wal akhbari da labarai yuqsad yaqsidu bidhalika ibtal ijabin nas wai yana faɗin haka ne saboda ya ga mutane qur'ani na ba su sha'awa qur'ani na burge su to yana ga in yana dakushe abin yana cewa me kuma zai baku sha'awa ta duniyar mu ma mun so da sai mu fara wai dan ya dakushe sha'awar da mutane suke da alqur'ani yadda fala yaltafituna ilaihi ba za su waiwaya su sake sauraron alqur'ani ba amma wallahi alazim ba balarabe ba jama'a arne bakin arne wanda ba balarabe ba bai jin larabci wallahi a wani gari isallu a ondo state in gari ya waye aka yi sallah asuba ana saka kira'ar jabir wata rana sai ba wuta ba batir ba a sa ba sai zo yake don Allah a sa mishi music din nan yana da daɗi wallahi arne bakin arne wallahi kun ga bai jin abin da ake cewa wallahi alqur'ani ai sai dai hasada sai dai hasada ai lokacin da suka yi taro suka ce kai mutanen maka anya muna da kan gado kuwa wannan ya ce bokanci ne wannan ya ce sihiri wannan ya ce dabo wannan ya ce rufa'ido wannan ya ce waka ya kamata kafin a zo aikin hajji mu haɗa kanmu mu faɗi kalma ɗaya don kar kanmu ya rabu to shine aka je aka yi mitin aka ce to kai alwalidu kai kafi kowa fasaha wannan abu me kake gani ba waka ba ce yace ai kun dai san ina daga cikin ƙwararru a wajen waka amma ni na san ba waka ba ce to ya kamata ka ce bokanci ne yace wani irin boka ne ban je gaban shi ba na ji irin jawabin shi wannan ba bokanci bane to ka dai samu maganar da zaka fita da ita lokacin hajji ya kusa kurewa sai yace ai in haza illa qaulul bashar ya gama ganin gaskiya ya rasa abin da zai faɗi sai yace wannan a ɗauka kawai maganar mutum ce Muhammadu ne ya kirkira sai Allah yace sa uslihi saqar wallahi sai na saka shi wutar sakara ya ga gaskiya ya ki faɗi sa uslihi saqar wa ma adraka ma saqar ka san wutar sakara kuwa la tubqi wa la tazar in ta tafki mutum ba ta kyale shi ba ta rage komai a jikin shi lawahatun lil bashar ana jefa mutum cikin ta da fatar goshi take fara ɗiban shi ba za ka san muhimmancin wannan ba sai ran da keke ka da kai ka goge goshin ka za ka san muhimmancin misalin nan goshi in fatar goshi ta gogo malam akwai zafi ba wani aidin ba wani magani da za a sa sai ka ji zafin nan to Allah yake lawahatul lil bashar da an wurga mutum cikin ta kawai wannan fata take kokarin ta kwashe ta fara ci tukun kada Allah ya nuna mana wutar saka to mutanen makka haka suka yi ta yi sai Allah maɗaukakin sarki ya aza musu wata jaraba ita ce matansu da 'ya'yansu kuma sai suka jarabtu suna son annabi sallallahu alaihi suna son alqur'ani abubakar siddiq sai ya gina masallaci a kwankwason gidan shi haka sai ya zo yana sallah yana karatun alqur'ani sai kaga mata sun zo sun kewaye yara sun zo sun yi dandazo an kewaye a ce lafiya kofar gidan abubakar a ce ai karatu ake yi matan arna 'ya'yan arna sun zo sun kewaye suna saurare sannan sai mutanen maka suka ce anya jama'a za ta faɓi kuwa mu mun kafir cewa abin nan ƴaƴanmu kuma duk suna tura kai suna saurare nan gaba ba za su sallama ba ba za ta faɓi ba abubakar ko ka rufe masallaci ko ka bar gari a dai san yadda za a yi amma ba yadda za a yi ka kwashe mana jama'a abubakar ya ce to shi kenan mu ba yan tashin hankali ba ne sai ya kama masallaci ya rufe sai ya haɗa kayan shiga na mazgo ne menene sai ya fita garin makka sai wani kafiri mai suna ibnu daginna sai ya gan shi sai ce abubakar yau kuma sai ina yace mutanen makka ba su so na in yi sallah ba su son in yi karatu sun ce ko a rufe masallaci ko a daina karatu ni kuma ba zan daina karatu ba amma na rufe masallaci zan tafi inda zan bauta wa Allah yace ka koma irin ka ba a barin shi ya fita da kanshi balle a kore shi ya je ya tsaya kofar ka'aba yayi shela jama'ar makka suka taru yace ya ku mutanen makka wannan abubakar ne ya fushi zai fita garin nan saboda ba a son shi abubakar bai kamata a kore shi ba balle ya fushi zai fita garin nan don haka ba za ta faɗo ba na dawo da shi ya shiga cikin alfarmata ya ka ce to shi kenan kai abubakar Allah ya so ka to laraba na da wannan ɗabi'ar tun a jahiliya in aka ce ko da neman ka ake za a kashe da yaro karami balarabe zai haɗu da kai ya ce zo ka shiga cikin alfarmata to in ya zo da kai garin ba wanda zai taɓa ka da musulunci ya zo sai ya tabbatar da wannan Allahumma sai in haddi ka taɓo da a ce ana neman ka akan wani abu kana ɓoyewa sai wani ya ce ai ya saka ka a cikin alfarmashi shikenan matsala ta ƙare ranar da aka yi fatuhu makka bukhari ya ruwaito hadisi an ci makka da yaƙi kafirai sai suka rasa yadda za su suka rinka ɓoyewa ummu hani'in yar aliyu yar dan abi talib tana da ainihin kanin mijinta kanin mijinta ya zo sai ta saka shi a ƙarƙashin gado gashi kafiri ita kuma mumina musulma aliyu ya ji labari a'a yata ta aje wani kafiri a ƙarƙashin gado bari mu je mu gama da shi nan da nan ya zo a buɗe ƙofa kaza kaza kaza ta ce a'a sai ta kama kwaɗo ta kulle ƙofa sai ta tafi ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ga wani kanin mijina ne kafiri ne na saka shi cikin alfarmata amma aliyu ya ce ata bau sai a fito da shi ya kashe shi manzo Allah ya ce kad ajarna man ajarti ya umma hani mun saka alfarma wanda duk kika saka alfarma mun yarda dan haka aliyu ya rabu da shi da saboda haka yanzu ga abubakar siddiqu ya dawo kasar makka sai ya buɗe masallaci ya ci gaba da karatu nan da nan sai labari ya kewaya 'ya'yan mushrikai matan mushrikai aka taru aka yi dandazo abubakar siddiqu ya zo ya fara karatu mata na ta kuka 'ya'ya na ta kuka saboda suna ji yaran su ne jama'a alqur'ani littafin shirya wallahi ko baka jin abin da ake cewa in aka karanta sai ka ji tsigar jikinka ta kaɗa sai dai ba a samu mai iya kira'ar saboda haka nan da nan sai suka ce kai ba fa za ta sabu ba fa ba fa za ta sabu ba fa ibnu da jinna kai ka dawo da jaraban nan da ta fita ka je ka mai mishi da alfarmashi ya baggarin nan ibnu da jinna ya zo ya ce abubakar kai kuma abin naka fa ya zake abin ka ya zake dan haka na mayar maka da alfarma abubakar ya ce ni ma ba ni son alfarma ka na shiga cikin alfarma Allah kuma ba zan rufe masallaci ba ba zan daina karatu ba zan fita daga gari ba duk yadda za ta warware ta warware haka aka zauna ana ta gumurzu wannan wallahi dan ka san wahalar da bayan Allah nan suka ci waɗannan mutanen ba yadda za mu kama darajar ba yadda za mu samu irin falalar sun yi wa musulunci aiki sun ba da jininsu sun ba da dukiyarsu sun wahala dan Allah dubi saurayin musu abu bin umair duk makka babu saurayi kamar shi haka mai bada labarin hadisin ya bayar yace duk makka ba a taba ganin saurayi kamar shi ba uwar shi hajiya ce tana da kuɗi tana da dukiya sai ce burin ina ma da ta haifi ya mace sai Allah bai bata mace ba sai bata namiji to saboda fa wai a nuna abin akwai ka san namiji baya gayu fa duk gayun namiji ya wuce ta guwa da wando ne sai me sai agogo sai tabarau sai a dan hau yar mota sai me amma gayu sai ya mace nan ne gwalagwalai za su bayyana saboda haka sai ta rinka sai mishi ainihin warawarai da mundaye na zinari yana sawa a kafa dan dai a nuna akwai kuɗi rannan kawai ya zo wucewa masallaci wurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ji ana karatu ya zauna sai ya karbi addinin musulunci yana komawa gida ka san ƴaƴan masu kuɗi ba sa jin tsoron ko uwa ba sa jin tsoro to ni hajiya ni fa yanzu na zama ahlus sunna yawa ba wani abu kwarai da gaske ka gani wallahi haka wasu yara a university gangaren yan iska ne ba sa ko ibada da Allah ya tashi shiryar su ya shiryar da suran nan kawai sai ɗaya dawo gida da kasun ba da uwar ta dube shi to baba take ce mai tace baba sabon iskancin ne kuma haka da gemu yace su ki hajja mun shiri kuma ba za ki ba za ki ƙara mana addu'a ba yace au to Allah ya bada hakuri mun fahimci wannan ba sa jin shakka iyayen kawai da ya zo ce shi fa ya musulunta tace ka musulunta abun kunya baka ja min yace ai na riga na musulunta ta kama shi ta daure amari ya tsinko ta kamo shi da ya sake tsinkewa ya zo wurin annabi da daddare sai annabi ya ce imar maza ka wuce madina taguwan nan tashi kwaya ɗaya ko wando babu ita ke nan ya gudun hijira da ita daga makka ya bar billions da uwar shi take da ya taho madina shine ya fara wa mutane sallar juma'a a madina da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya zauna har annabi ya iso madina wannan taguwa ita ke nan mishi kwaya ɗaya sai dai ya wanke ta ya zauna tsirara a wani lungu ko a ɗaki in ta bushe mayar ya aka zo aka ci gaba da addinin musulunci aka zo aka tafi yaƙi na ainihin ahzab yaƙin uhud sai aka ɗauki tutar musulunci aka bashi aka ce ya rike aka aza shi akan dutsen uhud ka zauna a nan kar ka sake ka sauka ka wuce kar kai kaza duk doka dai aka ba ya tsaya a nan sai muminai da aka aza su akan dutsen Uhud don su gadi da suka ga kawai an ci nasara sai suka saba umarnin manzon Allah suka watsar da wannan gadi suka gangaro suna gangarowa Khalid ibn Walid shine kwamandan yaki na kafirai har sun gudu da ya ga babu waɗancan masu gadi a saman dutse sai ce kuma dawo suka dawo suka juyo ta bayan dutsen Uhud suka samu mumine suna tsuguna suna ɗiban dukiya suka fara sarar su ta baya to ya zama yanzu duk wani mai makami ba shi akan dutse wannan da ya rage guda ɗaya da tutar musulunci shi kuma ya ce ba zai saba umarnin annabi ba sai wani kafiri ya lallabo ya same shi kai ne mai zafin kai kai ne fundamentally kaza kaza kaza kaza abin da suke so ita ce wannan tutar ta musulunci ta faɗi ko gobe ka kafa tutar musulunci kofar gidanka ka gani wata ran sai ka ga gidanka a CNN america ta ce kai ma terrorist ne war against terror a kanka take ne tutar musulunci ba su so wallahi saboda haka kawai da ya zo kokarin da yake ya datsa hannun da takobin da ainihin tutar take ya kai wa hannun farmaki ya datse shi sai musu abu ya sauri ya tafe da hannun hagu ya datse hannun na hagu sai ya tafe da dungulmi yanzu shi ba yana magana jini da ke zuba ba bai yadda tutar musulunci ta faɗi ba ne wannan kafiri da ya rasa yadda zai sai soka mishi mashi a dokin wuya to nan ne fa ya iya kayar da shi tutar ta faɗi da dungulmin nan ya biya haƙa rami ya haƙa rami sai ya kifa fuskar shi a ciki har Allah ya ɗauki ran shi yanzu Allah ya zo ya tsaya kan shi sallallahu alaihi wasallam ya ga ga musu abu ya faɗi amma ya haƙa rami ya kifa fuskar shi saboda jin kunyar yaya ma aka yi bar tutar musulunci ta faɗa ka duba fa larura ce inda kai ne tsawa in yi maka sai ka ce a barura ta tabihul mahzura a larura ce a shi sai da aka gama datse shi aka kashe shi sannan suka faɗi tare da shi bawan Allah nan manzon Allah ya karanta mishi aya minal mu'minina rijalu sadaqu ma ahadullah alayhi wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantabir wa ma baddalu tabdila daga cikin muminai akwai mutanen da yake sun ainihin cika alkawarin Allah wasu su suna nan da rai wasu kuma sun riga sun mutu yanzu Allah ya mishi addu'a aka daga shi aka je za a rufe shi a kabari likkafanin da za a sa mishi manzon Allah bai da shi shi kuma bai bari ba sai wannan rigar aka cewa annabi in an ja an rufe kafafuwan kan ya bayyana in an ja an rufe kan kafar ta bayyana yace ya za a yi a ja a rufe kan sai a ɗibo ganye a rufe shi a kabari ku duba irin waɗannan bayan Allah shi yasa wata ran sahabi Abdurrahman bin Auf ya yi azumi ya zauna zai yi buɗe baki waye ga buɗe bakin masu kuɗi ana cikin cin wannan sai kuma kaga wani sabon kwano ya zo yana kanshi an gama wannan sai kuma kaga wani ya zo yana tiriri sai kaga ga wani dish can kuma yana cewa to gashi fashi ma a gefe haka ya hada buɗe baki zai ci da ya kalli buɗe bakin nan sai yace anya ba lahirar mu muke cinyewa ba kuwa ga musu abu bin umairin ya kwanta ya mutu likafanin da za a yi mishi babu amma mu Allah ya shimfiɗa mana duniya haka wallahi sai ya fashe da kuka ya kasa cin buɗe baki jama'a sahabban nan sun ci wuya wuyan nan da suka ci ba dan ƴaƴansu su ji daɗi ba dan musulunci ya kai labari kuma musulunci ya kai labari ku duba abin mamaki tunda annabi yake bai taɓa fita daga jaziratul arab ba yankin ƙasar larabawa annabi bai taɓa fita ba duk inda kaga ana musulunci sahabban nan suka je suka kai shi da ikon Allah a ƙafa ne a kan dawakai ne za su haura ruwa ne yaya za su yi duk yadda za su yi sai sun idar da saƙon musulunci to wannan irin ainihin wahalhalun da suka yi amma ka duba irin baƙaƙen maganganun da ainihin kafirai suke faɗi don su dakushe alƙur'ani to yanzu ƙalubalen da ke kanmu mun waye gari a yau mu musulmi kusan mu ke faɗa da alƙur'ani amma a fakaice da ainihin aikin da kafirai suke sa mutane ne yanzu yaro nawa ne zaka ga an haife shi ana tsima akan ainihin wato a ga cewa ya iya alkur'ani akwai wani malami wanda ya karantar da mu a Kano asali mutumin ƙasar Masar ne Muhammadu ne Rawi ƙwararre ne mahaddacin alkur'ani bai wuce kamar mako biyu ba sai naga ana hira da shi a wata tasha ta ƙasashen Laraba tasha Ikra yana cewa a lokacinsu suna son su ainihin shiga jami'a azhar ba dama sai ka haddace alkur'ani da haka dokar take zaka je ka karanta medicine ne veterinary zaka karanta engineering building law zaka karanta shari'a duk abin da zaka karanta necessary requirements din su ne a ga ka haddace alkur'ani in ka haddace qur'ani ko point din ka kwaɗe ne ka ci yace wallahi akwai sanda wasu suka zo gaba ɗaya sun haddace alkur'ani sai izu ɗaya ɗaya ya rage musu ya ka ce ba ku cancanta ba ku bari sai baɗi ku je ku ƙarasa to irin wannan ne zaka ga mutum lauya ne ƙwararren lauya amma mahaddacin alkur'ani likita ne amma mahaddacin alkur'ani injiniya ne amma mahaddacin alkur'ani amma a yau fa ya lalasa wani ya ɗauki kasan na alkur'ani ma ya sa bai damu da shi ba to waɗannan irin maganganun da kafirai suke faɗi tun farko fa har yanzu suna faɗi mun zo da bayanai akai ainihin wani lokaci muna karatun littafin asfarimul battar a inda suka turo a cikin tashoshi na intanet suka mukabalanci alqur'ani da ayar da Allah yake cewa wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abidina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin in har kuna shakka alqur'ani da muka sauka wa bawan mu cewa ƙarya ne to shikenan ku zo da wata sura wadda take misalin irin kuma ku yi da'awar waɗanda za su tsaya muku amma ban da Allah tunda annabi dai Allah ne ya tsaya mai to ku kuma waye ya tsaya muku waye saukan muku suka kasa sai Allah ya ce fa in lam taf'alu tunda kun kasa a yanzu walan taf'alu faufau ba za ku iya ba fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara ku tsoraci wutar da makamashin ta mutane ne da duwatsu ku iddatul kafirin an tattali wutar dan kafirai irin ku masu mukabalanta alqur'ani da suka kawo wannan ayar ita suka yi headline da ita sai kawai sai suka ce to ga surori su sun kirkiro guda biyar akwai suratul tajassudi akwai suratul iman akwai suratul muslimuna akwai suratul kaza waɗannan surorin yanzu suna nan suna yawo a tashoshin intanet duk wanda yake da intanet ya haɗa yana bugawa zai gansu to abin da kai cin shine mafi yawancin 'ya'yan da suke iyayensu masu akwai da shi ne a yau yaro za a haɗa mai kwamfuta a ɗaki a haɗa mai tashar intanet yadda kawai da ya buɗo zai iya gani to irin waɗannan 'ya'yan ba a koya musu karatun alkur'ani ba kuma yaro sai ya duba sai ya ce to gashi nan ƙur'anin ya ce ba za a iya ba gashi kuma su sun yi ashe kun ga wajibi ne mu tarbiyyanci 'ya'yanmu akan alkur'ani yanzu nan dukkan mu kowa da aka haife shi baban shi ya ɗauke shi ya kai shi makarantar allo domin ita ce makaranta mafi girma a wancan zamani wajen karantar da alkur'ani shin a yanzu makaranta mafi girma ta karantar da alkur'ani ita ce makarantar ta hafizul qur'an guda nawa muke da su a nan zaria waɗanda za su wadatar da mu da 'ya'yanmu wadda makarantar hadda alkur'ani kamata ya ba wai fa a ce a kowace anguwa ba fa a kowace anguwa guda ɗaya ta yi kaɗan kamata ya a kowane kwararo akwai makarantar hadda qur'ani da ba haka ake makarantar allo ba kowane kwararo sai ka samu malami yana karantar da allo to kamata yanzu a ce kowane kwararo kowane street kowane layi akwai makarantar da 'ya'yan anguwar za su haddace alkur'ani to amma sai aka waye gari yanzu hadda qur'ani ba ta ma daga cikin abubuwan da ake sha'awa in ba dan ake yin musabaka ana dan ba da kyauta dan a karfafi guyawun mutane me yasa saboda an wulakanta alqur'ani kamar yadda Allah yake faɗi a bisa harshen annabi da yake cewa wa qala ar-rasulu inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura manzo Allah yake ya Allah al'umma ta sun kaurace cewa alqur'ani yanzu an kaurace cewa alqur'ani yanzu da zaka tafi jami'ar islamiyya da ke madina ko ummul qura ko jami'ar jidda ko ina ne ka je ka haddace alqur'ani shekarar da ka samu admission a wannan shekarar wane ya samu admission ya tafi ABU ko BUK ko UNIMED ko ina ne ya je engineering in kuka dawo kasar shi ake gani mutum kai ba a ganin ka a mutum yanzu wannan zai karfafi 'ya'yan wajen karatun alkur'ani to shi yasa ya jama'ar musulmi ina gaya muku ƙalubalenku wannan siyasa da Allah ya kawo mana wani makami ne da za mu iya amfani da ita mu taimaka wa addininmu mu taimaka wa rayuwarmu mu gyara addininmu yadda yake ba daidai ba ne mu barta a hannun karuwai da kawalai da fasikai da 'yan iska kamata ya yi mutanen kirki su fito in mutanen kirkin nan sun ja da baya ina dattawan anguwa dattawan nan su fito su ce muna da shawara akan wane da wane da wane su za su fito su tsaya to amma an ja da baya an bar wa karuwai da kawalai da 'yan iska da fasikai sai yadda suke so su za su kafa gwamnati yaushe za su yi muku taimakon addini sai sun ga al'amari ya kusa sannan su ta biya muku kudaden umara su ta biya muku kudin kujera haji wai mai saboda zaɓe na gaba wallahi azim wannan dama ce da za mu gyara addinin Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu Allah da yake wa iz qalu allahumma وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم to kafirai fa jafa'i suke ta yi wa alkur'ani bakar magana ɗaya bayan ɗaya waccan magana baka ce tana da zafi amma wannan da ke biye da ita kuma ta fi ta ƙona Allah ya ce wa iz qalu tuna yayin da su kafirai suka ce Allahumma in kana hadha allazi yaqra'uhu Muhammadu ya Allah wannan Qur'ani da Muhammad yake karantawa in ya kasance huwal haqqul munazzalu min indika tabbatacciyar gaskiya ce da ta sauka daga gare ka in ma har ya kasance haka gaskiya ne ƙur'anin nan fa amtir alaina hijaratan minas sama mu mun kafirce Allah kai mana ruwan kwaran kwatsa daga sama amma ku ji wannan bakan magana sai fa da suka ce in har gaskiya ne wato su yanzu sun saka katangar karfe tsakaninsu da yadda da gaskiya an riga an raba ba za su yadda ba kawai in ma har gaskiya ne to su sun kafirce don haka a yi musu ruwan duwatsu a yi musu kwaran kwatsa daga sama a wi itina bi azabin alim ko kuma ka zo mana da azabar mai raɗaɗi da kake mana gargaɗi kane mana barazana cewa in mun ki muhammadu in mun kafirce abin karantawa shi za ka yi mana azaba azaban nan ta zo tun a nan duniya mu'limun azaba mai raɗaɗi ta zo ala inkarihi akan inkari da karyatawar da muka in dai gaskiya ne malam yace qalahu an-nadru wannan magana ma shi wancan an-nadru ibn al-harith shine ya sake faɗin ta aw ghairuhu ko kuma wani daga cikin kafirai ya faɗi haka ne istihza'an wai dan yi izgilanci da gatse da habaici ga alqur'ani wa ihaman dan kuma ya rudar da mutane ala basirati akan ainihin wai shi yana da basira in ma har gaskiya ne an kafirce ko me zai zo ya zo dan a ce gashi nan ya faɗi bakan magana kuma ba abin da ya same shi wa jazmin bi butulani risalati muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan kuma ya nuna yanke cewa ai sakon da aka aiko manzo muhammadu bataccen abu ne ƙarya ne inda gaskiya ne da azaba bata zo ba haka zaka ji ana cewa ya jama'a ku duba bakan magana kuma ka duba dangana irin ta Allah madaukakin sarki shi yasa yana daga cikin sifofin Allah alhalim alhalim mai juriya mai dauriya wata irin bakan magana ce ba a gaya wa Allah ba a madina da Allah ya saukar da ayoyi cikin Ali Imran da Bakara da makamantansu yace man zallabi yuqridu Allah qardan hasana wa zai baiwa Allah kyakkyawan rance Yahudawa suka ce inna Allah faqirun wa nahnu aghniya ashe Allah talaka ne mu ne masu wadata har yana neman bashi wurin mu ashe mun fa Allah kuɗi ka duba bakan magana yace fa yudha'ifahu Allah ya ninka wa wanda ya bashi bashin sai suka ce kunji Allah ya hana cin riba amma shi ya ce a bashi bashi zai biya da riba wacce irin bakar magana ce ba su faɗa wa Allah ba amma Allah yana da haƙuri to amma me yasa haƙurin nan ga dalili yau zamu ji duk haƙurin nan da Allah yake wa kafirai wallahi suna cin albarkacin ɗayan abu biyu ko dai suna cin albarkacin rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallama da Allah ya alkawarin matukar annabi na cikin duniyar nan Allah ba zai kwamsa duniyar nan ba ko kuma suna cin albarkacin istighfari da musulmi muminai suke yi ma'ana daga ran da aka rasa biyun nan daga ran nan duniya ba za ta sake zama ba saboda kafirai ba za su daina irin waɗannan baƙaƙen maganganun ba malam ya ci gaba da cewa ainihin wato qala ta'ala sai Allah madaukakin sarki yace wama kana Allah wama kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون Allah madaukakin sarki yace wa ma kana Allah li yu'azzibahum ai Allah ba zai yi musu azaba ba bima aluhu irin azabar da suka roka Allah ba zai musu ba wa anta fihim alhali kai manzo Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kana cikin li'anna al'azaba domin ita azaba idza nazala in ta sauka amma sai ta game mai laifi da mara laifi to tunda annabi na ciki Allah ya so su ita bakan maganar su Allah ya kiyaye amma azaba ba za ta zo ba sai ya ce walam tu'azzab ummatun illa ba'da khuruji nabiyha kuma ba a azabtar da wata al'umma sai bayan fitar annabin wannan al'umma wal mu'minina minha da kuma mu'minan da ke cikin wannan al'umma sai sun zara jikinsu sun fita daga cikin al'umma kamar annabi lotu yayin da Allah madaukakin sarki ya ce mishi ka kwantar da hankalinka za a halakar da waɗannan mutanen amma Allah ya kai mu wayewar gari har sai da yake cewa ma ya Allah kuma wayewar gari ai asuba mata yi nisa saboda sun gallabe shi mutane ne fitinannu ga su yan daba ne yan fashi da makami ne ga luwaɗi ga iskanci abin ya dame shi ya yi baki sun ga samari kyawawa sai suka taho to fa lutu mu fa kasan manufan mu waɗannan jajayen samari ga su nan lafiyayyu duwawuka su tusutu to a miƙo su fa annabi lutu ya ce haba jama'a kunya za ku bani a gaban baki na ga ‘ya'yana nan mata ku nema ku aura kaza kaza kaza kaza suka ce kai ka janye jikinka to mala'iku ne ba su sani ba mala'ika jibril yake rabu da su aka make fuskar su suka makance waɗannan masu abin nan aka ce ai dama zuwa asuba ne za a halaka su sai ya ce asuba kuma asuba ba ta nisa ba ka ji dan adam kuma da shekara ka nawa tare da su to da asuban nan sai aka ce ya janye jikin shi ya bar garin da shi da al'ummar shi aka bi aka ɗauki garin ta yara sai da aka nuna wa Allah tukuna sai da aka yi sama da garin aka yi wa garin ruwan bama bamai sannan aka tuntsuro garin ta ka haka garin ya taro da abin nan nan cikin tafsirin raddul azhar malam bakar mahmudu gumi ya ce sai wani bakin ruwa ya taso ya lulluɓa garin ya ce shi ya je ya gani ya ce ko ciyawa ba ta ainihin fitowa a garin duk ruwan damunan da ya sauka inna lillahi wa inna ilaihi amma yau liwaɗi ya zama hanya daga cikin hanyoyin da ake bi ma ake yin kuɗi da ita je a sami lafiyayyun samaru ga sunan su cutu samari su je ana luwaɗi da su suna samun kuɗi masu yin luwaɗin su kuma sun canfanta cewa wanda yake luwaɗi zai samu kuɗi duk waɗannan abubuwa wallahi mummunan fasikanci ne dole ne sai an kafa hukumomi da za su yi faɗa da irin waɗannan ɓarnar shi yasa lallai fa jama'a yan uwa matasa dattawa a zage fa a zage fa a fito a mara wa bayan Allah baya su tsaya fa wallahi ba yadda al'amari zai gyaru da wa'azin nan da ake sai an hada da mulki saboda sayyidina Usman tuntun yace inna Allah yaza'u bil sultani ma la yaza'u bil qur'ani gyara da yawa Allah yakan yi shi ta hanyar sarki gyaran da ba zai yi ta hanyar alqur'ani ba shekara nawa ana wa'azi amma yau da mai mulki ya ce kada ya sake ganin kwalbar giya ta keta anguwan nan sai ya ce yayi daidai ranka ya dade shikenan magana ta zauna shi yasa Allah madaukakin sarki ya ainihin wato tabbatar da cewa babu yadda zai musu azaba tunda annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cikin su wa ma kana Allah mu'azzibahum kuma Allah ba zai zan yi musu azaba ba wa hum yastaghfiruna a halin suna istighfari ai li wujudil mu'minina almustaghfirina fihi azaba ba za ta sauka ba saboda a cikin su akwai mu'mine masu roƙon Allah gafara falaysa qawlul kuffari fi tawafihim ghufranaka ghufranaka bil istighfar alladhi yamna'u wuqu' al azabi alayhi saboda kun san ko a jahiliya mutanen makacin da asali ridda suka yi suka bar addinin annabi ibrahim da isma'il har a jahiliyar tasu kafin zuwan annabi akwai abubuwan da suke wanda ya kama da musulunci amma saboda shirka sai ta zo ta shiga sai ta gurɓata abin misali in mutum ya je zai tsawafin umara ko aikin hajji sai aka tsara mata za su yi da daddare tsirara maza kuma za su yi da rana tsirara wai me yasa ba za a yi tsawafi a kewaye ka'aba da rigar jiki ba saboda wannan riga an je an yi zina da ita an ci haramun an yi yawon banza an yi kaza to don haka sai a tuɓe a yi tsirara to maza haka za zo suna kewaye ka'aba da rana tsaka tsirara sutur sutur mata kuma da daddare sai mace ta zo tana kewaye ainihin ka'aba tana irin zikirorinsu na jahiliya tana cewa al-yawma yabdu ba'dahu aw kullu fama bada minhu fala uhilluhu shine talbiyar tata a yau fa wai farjinta zai bayyana dukan shi ko kuma bangare ne daga farjinta amma ta ce Allah ya isa duk wanda ya kalla ka ji arniya dan me kika bude ka gani to haka suke irin waɗannan abubuwan to suna kalmomi na istighfari suna cewa gufranaka gufranaka in suna tsawafi sai malam ya ce ba fa wannan istighfarin nasu bane ya hana Allah ya musu azaba a istighfarin mu suka shar'in shi ba ko ka ce astaghfirullah Allah ba zai karba ba matakar kai ba musulmi bane to ba su da sharaɗin kalmar da za su faɗi Allah ya karɓa shi ne ba su da imani kama kala kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yace law tazayyalu la'azzabna allazina kafaru minhum azaban alima da a ce mu'mine za su ja da baya to lallai kafiran cikin su da sai Allah maɗaukakin sarki ya musu azaba mai raɗaɗi ashe duk sanda kaga Allah ya jinkirta azabar shi akwai mu'mine ne a gare da mumine za su janye jikinsu sai Allah ya saukar da bala'i a ƙasar Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu sai Allah yake shine ma yake wa qaulihi na'am وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون to kun san tunda an ce ba za a yi musu azaba ba mai yiwa su ce ato ta zo mana ba cewa ake ba za a yi musu azaba gaba ɗaya ba amma a yanzu ne ake cewa azabar ba za ta sauka ba saboda annabi na cikin su ko kuma in baya cikin su in mu'mini na istighfari ba za ta sauka ba amma wannan baya ture musu azabar ranar kiyama dan haka Allah ya ce wa malahum Allah yu'azzibahumullahu amma me zai hana Allah ya musu azaba bisaifi a nan duniya Allah ya sa a sanya takobi a daddatsa su ba da khurujika bayan fitarka daga kasar makka wal mustaba'asina da kuma fitan masu rauni daga kasar makka wa kad azabahumullahu bi badrin wa ghairihi lalle Allah ya wa kafiran makka azaba a lokacin yakin badar da kuma wasu yakoki da akai shi yasa su da kansu yayin da aka tambayi Abu Sufyan a fadar mulkin kasar Rum aka tambaye shi kun taɓa yaƙar wannan mutum da ya zo ya ce shi manzo ne cikin ku suka ce kwarai da gaske da kuka yaƙe shi ya kuka ji sai ya ce ai ranka ya daɗe yaƙi tsakanin mu da shi ibar guga ne wata ran ya jin mana wata ran mu jin mishi wata ran ya ci mu da yaƙi wata ran mu ci shi da yaƙi haka al'amarin nan ya kasance yayin da Allah madaukakin sarki ya sa annabi da shi da muminai suka fita suka bar ƙasar makka sai azabar ta same su aka je aka tattaro su sai da ma suka fita wajen harami suka je can badar sannan aka tarke su aka je nan aka kashe saba'in aka kama saba'in ga makamai ga dukiya aka kwace tun daga ran nan Allah ya ɗaukaka addinin musulunci kamar lokacin da aka je aka yi sahu za a fara yakin annabi ɗaga hannu yana addu'a ya Allah ga bayinka nan sun zo za su kare addininka Allah in ka bari aka kashe su ba za a sake bauta maka ba a bayan ƙasa saboda wallahi kafirai sun yi shiri fiye da yadda kake tunani a lokacin za a zo a kashe annabi da sahabbai a shagiya a madina a ihu yan mata su rawa su waka dan a gargaɗi duk wani wanda zai taso nan gaba to kaji karshen wanda ya kaza kaza Allah ya ba mu'mine nasara suka je suka karya kashin bayan waɗannan kafirai mu ma Allah ya ba mu nasara mu karya kashin bayan America da kasar Japan da Ingila da kasar Rasha duk baki ɗaya ne raga-raga da su kuma wannan karamin aiki ne a wurin Allah domin Allah shine alqadiru ala kulli shay'in Allah na da ikon akan komai to shine Allah madaukakin sarki yake cewa wa hum yasudduna me zai hana Allah ya musu azaba a halin suna tarbe mutane ay yamna'una an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama wal muslimina suna tarbe annabi da musulmai anil masjidil harami daga ainihin zuwa masallaci mai alfarma an ya tsofu bihi su je su yi ɗawafi ku duba annabi ya je ya yi ɗawafin ka'aba abin da ya sa anan malam bai ce umra ko hajji ba ma a lokacin da annabi ya kin tsofe ya taho zai je ya yi aikin umra da kafiran makka suka ji labari sai suka yi marmaza sai aka je bayan gari kamar munan da ke zariya sai a ce a tafi UPE waccan state poly kenan can main campus tun yana bayan gari sai aka ce a je a tare a ce mishi wallahi ahir in ya shigo garin nan za a zub da jini sai annabi ya tsaya a nan hudaybiya kenan yace me suke nufi su aiko da wakilansu mu ji jawabinsu tun da gari na hannunsu suka ce su ba su yarda a zo a yi umra ɗin bane bana annabi ya ce ku yi man arziki ga garin makka ina hange garinmu in zo in kewaye ka'aba in fita suka ce baka isa ba fa shine suka turo wannan mutum suhail ya zo aka zauna aka yi zaman sulhu da ke cike da wulaƙanci da ƙasƙanci ana fara zaman sulhu aka rubuta bismillahir rahmanir rahim sai ni ke tsaye yake tabbi jam mu ba mu san wani arrahmanir rahim ba wani kinibibi mu bismika allahumma muka sani bismika allahumma nan a rubuta za ka mana sabon addini kuma iskanci ne fa imru'ul qais ai ya fi kowa iskanci cikin mawakan sa ai shi kanshi yana faɗin bismillah din ba bismika allahumma din ba gashi ne yake cewa laqad basmalat layla ghadata laqituha fa ya habbaza hadha alhadith almubasmal wa ya je taɗi wurin budurwarki layla yace da na je wuta wurin laila sai ta fara da bismillahir rahmanir rahim yace madalla da taɗin da ake fara da bismillah to kai saurayi kaji maguza ma na fara taɗi da bismillah balle kai sai ka je ka fara da hi wai kai ba america ne to america an kusa cinta da yaki a kare alkadarin insha Allah ka eh jama'a mun gane wannan da kyau ko saboda haka yace bai yadda a sa bismillahir rahmanir rahim ba to abinda nake so ku tsaya ku lura da kyau na taba yin wani alkawari nace za a zo da sahihul bukhari a karance tarihin yakin ainihin sulhun hudaybiya wannan sulhu ne da ke dauke da ilmomi duk mutanen da suka fara da'awa ba su yi karfi ba a hankali suke bi in ba ku iya bi a hankali ba nan da nan sai abu a rugurguje ku wai ko abin da kuke tsoro shamatatul a'ada zagin makiya makiya za su ce in ba ga tsoro ba a zo a yi tsawafin mana tun da suka cewa annabi kar ka shigo in ka shigo za a yi tashi hankali sai ce shi kenan amma ku man arziki yanzu in tsawafi suka ce ba za ka yi ba aka zo aka fara bismillahir rahmanir rahim suka ce ba su yadda ba aka share aka rubuta bismika allahumma aka ce wannan shine sulhun da muhammad manzon allah sallallahu alaihi wa sallama yayi da suhail dan amr wakilin mutanen makka sai ya ce cabbi jam inda mun yadda kai manzon allah ne ya tsaya ana wannan jayayya a soke ba wani rasulullahi muhammad dan abdullahi shi muka san ka kawai manzo Allah yake a soke wa kafa billahi shahida in ku ba ku shaida ba Allah ya isa shaida aliyu yake tabbija ni ku hannu na iso ki rasulullahi wallahi sai dai a fasa sulhu malam matasa wani lokacin ba za su yadda ba fa zafin kai din yana da amfani kuma ai kwarai da gaske sai ana ana dai kuma ai kwarai da gaske baka ga bukhari ya ruwaito hadisi ba yahuda suka zo suka yi wa annabi sallama suka ce assalamu alaika Allah ya kashe ka ya Muhammad sai annabi ya ce wa alaikum kuma haka sai Aisha ta ce wa alaikum assalamu wa ghadabullahi wa iqabuhu kuma Allah ya kashe ku Allah ya muku azaba da bala'i annabi ya ce me zafi baki ji tace baka ji abin da suka faɗa ba yace ni ma baki ji yadda nake ba ka gani zafin kan yana da amfani to amma kuma dattaku yana da amfani yau wato yanzu zafin kai ba zai ci ba anan domin suke da gwamnati kafiran to a nan zafin kai ba zai ci ba ya kamata matasa su gane wani don haka a lokacin zafin kansu aliyu da su umar duk ba zai yi aiki ba aliyu ya ce wallahi ba zai share rasulullahi ba manzo Allah ya ce a nuna mai inda kake tunda bai iya rubutu da karatu ba Allah ya ce wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminika idhan lartaba al-mubtilun kafin saukar da annabi bai iya ba kafin bai iya rubutu da karatu ba don haka aka nuna mai sai ya share sai ya ce a sa Muhammadu dan Abdullahi aka sa Muhammadu dan Abdullahi to can fa su Umar suna can su kuma suna ta fushi suna cika suna batsewa jira suke ai fus su ma su fashe sai aka ce daga bana duk wani musulmi in ya koma kasar Makka yayi ridda to ya koma gida ba za a koma muku da shi ba annabi ya ce a rubuta na yadda duk wani kafiri namu in ya gudu ya musulunta wurinka za ka dawo mana da shi manzo Allah yace a rubuta na yadda sai Umar yace a ba mu yadda ba Abubakar yace kai waye shine mai abu yace ya yadda yace kafiri ya musulunta ya dawo cikin musulmi a koma da shi cikin kafirai yace kwarai da gaske ana gama faɗin wannan maganar da jayyar sai ga ɗan gidan shi wannan wakilin kafiran ya gudo daga ƙasar Makka ya musulunta ya zo yana cewa manzo Allah gani na musulunta sai shi wannan dattijo ya miƙe yace to wani irin sulhu ne haka ga ɗana ya musulunta amma man da abuna manzo Allah yace an mayar maka ka kama abin ka sahabbai suka ce subhanallahi mumini a mai da shi cikin kafirai haka aka yi ta hayaniya fa a wurin amma annabi ya sa dattakun shi ya takura abin kowa ya dawo abin babu daɗi kaje ka karanta tarihin shehu usmanu haka maguzawan ƙasa hausa suka yi aka ce kada matar da ta sa hijabi balle niqabi kada namijin da ya ɗaura rawani kan wanda aka gani da dagaggen wando ba wata siffar musulunci yace ya yarda matasa ku fahimci wannan haka ake yi idan ka taso kana da manufa makiya za su taso maka ta kowace hanya kuma za su haɗa ƙarfi da ƙarfe da mulki da dukiya su yi ƙoƙarin karya ka to duk abin da suka ce sai kai laƙwaf laƙwaf ɗin nan ta yara shuru shuru ne ba tsoro ba ne gudun magana kuma ja da baya ga rago aka ce ba tsoro ba ne shirin faɗa ne to haka ake da annabi ya laƙwaf ɗin nan suka yi mishi duk wannan wulaƙanci aka rubuta takarda bayan kwana biyu da rubuta takarda sai ga wani sahabi ya gudo daga ƙasar makka kafiran makka suka naɗo delegate to muhammadu yau kwana biyu da rubuta takarda ga wani ya gudo za ka cika alkawari ko za ka saba ya ce ni da ne ku kama shi ku tafi da shi sahabin ya ce manzo Allah ina musulmi ka dauke ni ka bada ni ga kafirai ya ce ai ba zan zama dattijan banza ba haka aka rubuta ka bi su suka tasa shi gaba suka tafi ana isa zulhulaifa zulhulaifa tsakaninta da madina kamar zariya ce da garin zabi daga an fita bayan gari an zauna ana hira ya saki jiki da su haka ake so kai namiji ka gane in bala'i ya bala'i ka kwantar da hankalinka ba ka ganin yara afghanistan ana jefa musu bom da bom din ya sauka sai su dauka su ma sai suna wasa da shi tunda a ciki aka haife su kai ne yanzu bom in ya buga kake gudu su kwallo ma suke yi sai daga sun tsaya bayan wakilin jaridar ana bama bamai ana labarai su kuma suna kwallo saboda a cikin yakin aka haife su haka duk sanda bala'i ya bala'i ka daure aka ce sanda annabi uwar shi ta haife shi da za ta kwanta ta mutu bayan sun yi wannan tafiya a abuwa sai ta juya baya ta kalle shi ta ce ya muhammad kun rajulan ka zama namiji duk bala'in zamani in ya zo ka ruɗe amma ana gobara mata na kuka kana kuka to wai da kai gobara mun gane wannan da kyau saboda haka duk inda rikici ya zo kwakwalwarka kar ka zama mai kwakwalwar ɗera ga jini da ƙarfi amma kwakwalwa raguwa ka zama namiji saboda haka wannan sahabi sai ya saki jiki ya dake suka ci gaba da hira kamar ma shi ba mumini bane su ba kafirai ba da hira sai hira ashe shiri yake yi sai ce kai amma takobin nan naka ya ƙeru wane mutum kamar tsirar jafan ka mu gani da ya kalla ya kalla ya kalla da ya zare takobin nan sai dubu wanda ya fi karfi daga ciki sai faska mai takobin ne ya datsa kan shi kaga ragon dole zai nemi maguda to ragon sai ya auna ya ga in koma madina ita ta fi sauki ko in tafi makka sai ya ga madina ta fi kusa don haka sai rugo da gudu ya taho wurin annabi hajaran majaran annabi ya ce lafiya yana ya kashe dan uwana annabi ya ce zauna ya aka yi ce ai mutumin na ya kashe dan uwana yace to ni dai na cika alƙawari an ce ba da shi na bayar ya ji ya zama muku alaka kai to shi yanzu sai ya zama kharajna min ad-dunya wa nahnu min ahliha falasna min al-amwat fiha wal al-ahya ya bar madina shi kuma bai kai maka ba sai ya kafa daba anan sai zulhulaifa ta zama mishi daba mutanen madina za su zo su mutanen maka za su zo su wuce za su shiga madina sai ya fito ya bubbuge sai ya kwace dukiya ya ga ya zauna shi kadai yana rayuwa kamar zaki a daji ba mata ba aboki ba kowa ya haƙura haka Allah ya tsara wallahi in baka shirya ma rayuwa ba sai ka kaskanta ka shirya kana nan da gidanka na naka na kanka wata ran kai shirin zaman gidan haya ka shirya kana hawa motar ka bambalasta ce fijo ce wace ce wata ran sai ka hau a taba ko ka hau keke wata ran sai kai gudun fanfalaki da kafa duk ka shirya ma haka to ka shirya ma rayuwa amma an ka ce kamar kai waye kai ya kamata kowa ya shirya wa rayuwa haka saboda haka kawai sai wannan bawan Allah ya zauna ana nan sai wani musulmi ya sake guduwa ya je Madina sai annabi ya tafa shi ya ce koma yana komowa shi ma sai wannan ya tsaye da shi ya ce tsaya nan ga daban mu nan mu nan ne garin mu ba hakimi ba sarki duk sanda kafiran makka suka taho sai su tsaya su bibbige su su kwace kayan jalin da dama daga fataken makka sai ya kare sai ga su su mutanen maka da wakilansu suka zo suka ce to muhammadu abin nan dai tunda dai mun ga haka ne to takardar nan dai a yaga ta duk mai son zuwa ya zo wurinka waɗancan ma na daji su dawo bayan gari eh eh haka za a yi to annabi ya ce to ai shikenan dama ko kuka ce inda kun ce a yaga shikenan kaga dattaku ko to da haka aka yi sai san kuka fara da'awa yanzu za a taso muku ta ko ina wallahi to sai kun natsu sai kun duba shiriyar magabata yaya da annabi ya samu kanshi a matsala yaya yayi in aka saka zafin kai akwai inda zafin kai yake amfani amma mafi yawancin lokaci kuma baya amfani amma akwai inda in aka yi applying zafin kai to shi yake to amma ka san cewa zafin kai yana ci ne a ɗaya bisa ɗari amma dattaku shi ke ci casa'in bisa ɗari don haka ko kai yaro ne ko kai saurayi ne ko kai matashi ne ka rinka ɗaukan halin dattaku kana sanyawa a cikin harkokin ka sai ga tafiya ta tafi daidai Allah madaukakin sarki ya taimake mu to shine sai Allah madaukakin sarki yake cewa ta yaya za a yi a ce ma ba za a yi musu azaba ba a halin suna hana annabi da sahabbai da sauran muminai su je su ainihin aikin hajji ko umra suna hana su su je su yi tawafi وما كانوا أولياءه sannan kuma su ba masoyan Allah ba su ba masoyan ɗakin mai alfarma ba ba su ƙaunar ɗaki mai alfarma kama za a mu kamar yadda suke riyawa annahum mustahiquna wilayata amri cewa ai su ne dai suka cancanci kula da al'amarin Ka'aba ma a shirkihim tare da shirkarsu kun san suratul tauba lokacin da aka yi sanda mas'ala ce mas'ala suratul tauba ta tattauna mas'aloli game da kafirai da al'amarin da ke da alaƙa da hukuncin hudarsu ga masallacin Ka'aba an kama su ne a wurin yakin Badar na daga cikin waɗanda aka kama akwai al-Abbas kawun Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Aliyu wanda shi ma Abbas kawun shi ne sai Aliyu ya zo ya same shi ya ce dattijan banza dattijan wasu ka dai ji kunya ɗanka ya zo da abu madadin a ce ku ne sahun farko wai kuma kai ne ka fito za ka yaƙe shi gashi na mun kamo ku za mu karkashe ku sai Abbas ya ce ya kuke zagin mu mu da muke mu ne masoya ɗakin Ka'aba mu ke hidimar baki mu ke ciyar da talakawan Ka'aba shine Allah ya saukar da aya yake cewa ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallahi shahidina ala anfusihim bil kufr daga yau sai yau bai halatta wani arni ya sake raya ɗakin Allah ba balle ya je yana alfahari bayan ya yarda shi da kanshi arni ne yasa ku kiyaye wannan ba a neman taimako wurin arna su zo su gyara masallaci ko su yi kaza ko su yi kaza a'a ku mu'mine ku musulmi ku ne masoya ɗakin Allah ko kuka cancanta a kan saboda haka Allah yake cewa su din nan ba su kasance masoya ɗakin Allah mai alfarma ba duk da ainihin shirkar su malam ya ce wa hadha raddul lima kanu yaqulunahu wannan fa martani ne Allah yake mayar musu akan maganar da suke cewa nahnu wulatul bait mu ne masu hidimar ɗakin Ka'aba wal haram da kuma haramin makka fa nasuddu man nasha'u wa nudkhilu man nasha'u mu hana wanda muka so mu shigar da wanda muka so haka suke yi Aisha da yake yarinya ce bata san tarihi ba sai ta tambaya annabi wata rana da suka je aikin hajji da daddare ta ce ya manzon Allah ya aka ne na ga Ka'aba tana da ainihin kofa ɗaya rak kofar kuma a sama sannan wannan katanga da ke gefen Ka'aba yaya aka yi annabi ya ce abin da ya faru danginki mutanen makka lokacin da ka'aba ta rushe sai suka samu kansu a halin wasiyar magabatansu cewa ba a gina ka'aba da kuɗin haram da suka zo ginawa suka kiyasi kuɗin da ke hannunsu na halal ba zai isa a gina ka'aba cikakken gini ba shine sai suka shata sa suka gina iya inda kuɗinsu zai kai abin da ya rage kuma shine sai suka yi wannan katangar yace kin ji tarihin wannan katangar dan haka wannan farfajiyar duk tana cikin Ka'aba kofa kuma abin da yasa suka yi kofar ta a sama saboda suna da dabara ne ta cewa ba wanda zai shiga Ka'aba sai wanda suke so ga kofa nan a sama sai a aje tsani gefe guda mutanen Makka waɗannan su Abu Jahal sun kware da zalunci wani ba kauye in ya zo aikin hajji ko umra tun a jahiliya in ya ga arhar tsani sai ya jawo ya kama sai ya hau in ya shiga sai su janye tsanin sai su ce ihu ga barawo saboda akwai dukiya cikin ka'aba a kama shi a bubbuge shi dan guzurin da ya zo da shi a kwace a je a kashe mu raba kaga yana daga cikin sharrun to shine annabi yace inda zan samu hali da sai in rushe ka'aba mai da ginin ta yadda ainihin take a zamanin annabi Ibrahim sannan in yi mata kofa biyu ɗaya a gabas ɗaya a yamma mutum ya shiga ta yamma ya fito ta gabas ɗakin Allah ne ya shiga ya kallo to wannan al'amari haka al'amarin nan ya faru har annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kwanta ya rasu sai ya zan akwai matsala har ma ya nuna mata yace hatta daidai ginin ka'abar ma ba su kai kan fandishan annabi ibrahim ba sai ya je tsakar dare din nan ya haƙa mata da gatari sai nuna mata marmara yace kin ga marmaran nan da ke ƙasa nan ne foundation din annabi ibrahim to bayan annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi sun kare waɗannan khulafa'u sai abdullahi ibn zubair wanda dan gidan asma'u ne aisha kuma ita ta ɗauko yayan shi ɗanyarta to da ya girma ya zan shi ne sarki to yanzu mulki ya zama a hannun su Aisha kenan su ne su gwaggwawance su ne su innawanci ga su malamai ga su sun san abin da annabi yake sai Ka'aba ta kama da wuta wata ran sai ta kone da aka zo ginawa sai ta ce ga abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake da zai samu hali ba dan kar a gaza fahimtar shi ba da yayi kaza yayi kaza aka bincika aka tabbatar da abin da Aisha ta faɗa gaskiya ne da aka tashi sai aka gina Ka'aba yadda Annabi ya so a gina ta din to amma lokacin nan rigingimun siyasa sun ta faruwa har aka zo Hajjaji ya zo ya cika maka da sojoji ya kashe Abdullahi ibn Zubair da suka kafa gwamnati halifan zamanin su ya zo zai dawafi yana cikin dawafi bayan ya sa an rushe Ka'aba an komar da ita yadda take sai ainihin kawai sai rinka cewa Allah ya tsine wa Abdullahi dan Zubair a da ya canza ka'aba daga yadda take yanzu mun mai da ita sai wani malami domin malaman salaf ba su shakka kowa za su faɗa maka gaskiya kowa ya kai don ba su jiran sikitin umarakka kawai sai ya ce ko dai Allah ya tsine wa wanda ya canza abin da Abdullahi ya yi ya kace me kake nufi ya ce gashi gashi shine ya faɗa sai magana ta tabbata gaskiya ne wannan sarki ya zo yana dama waɗannan hadisai suna na cikin sahihul bukhari da muslim babin aikin hajji da makamantansu duk waɗannan abubuwan izina ne da lura akan cewa mai da'awa akwai abubuwan da zai taho da ƙarfi ya yi amma akwai abin da sai taka birki yanzu annabi yana da ikon da zai rushe ka'aba a lokacin duk gumurzun da za a yi tun da gwamnati na hannun shi amma abin da yake cewa ba za a fahimce shi ba ba za a fahimce shi ba a lokacin domin ba a daɗe ba da aka hana su bautar gunki suna ganin girman gumakan nan har ya kasance irin abubuwan da suke na ganin albarkar bishiya kaza albarkar wuri kaza wata ran annabi ya tafi da su wata bishiya kawai sai an zo za a wuce sai suka ga wasu kafirai sun rataye takobin ana neman albarka za a je yaki ne in ka rataye takobin ka to za ka yi nasara sai suka ce rasulullahi mu ma ka sanya mana wata bishiya da zamu rinka tabarruki da ita mana kaga su ma suna da ita annabi yake subhanallahi kun faɗi kamar yadda bani isra'ila suka faɗa annabi musa haka nan annabi musa ya ƙetarar da ainihin bani isra'ila daga bala'in fir'auna ana zuwa sai suka ga wasu da gumaka suna bauta sai suka ce ija allah na ilahan kama lahum aliha mu ma ka fama mana gunki tunda su ma suna da shi yace ai waɗannan halakakku ne kaza kaza wannan matsalar ya kamata duk masu da'awa su gane akwai abin da in ka taho rana ɗaya za ka iya tsabbaka shi amma akwai abin da yake sai ka sha lokaci kana karantar da mutane akwai abin da yake ko ka karantar da mutane a aikace ma sai yana da wahala saboda za a gaza fahimtar ka shi yasa ake so dukkanin malamin da ya san cewa yana yin karatu ne da nan gaba zai zama malami ne da'awa to sai ya samu kanshi a tsakanin abubuwa uku waɗannan abubuwa duk wani ɗalibi ya karkaɗa kunnen shi ya fahimce su da kyau matuƙar kana ganin nan gaba mu ne za mu zan malamai ko limamai ko 'yan kwamiti ko masu wa'azin ƙasa baki ɗaya aka ce lallai ne sai ka ƙware akan abu uku abu na farko ka fahimci imani imani mai kyau kai kanka ya zan kana da imani akan addinin da kake yi kar ya zan kai kanka kana da shakka abu na biyu zan kana da kyakkyawar ɗabi'a dan Allah yanzu ku dubi yadda muka waye gari dattijo har dattijo sai ga ya sharɓa ƙarya malami sai ya hau teburin wa'azi ya karya ko mimbari ko doron wa'azi babu ɗabi'a to dole ne ya zanne wa'azi yana da kyakkyawar ɗabi'a kyakkyawar hudda da kyautata mu'amala da mutane dubi anas dan malik yara ya wuce suna wasan ƙasa sai ce assalamu alaikum sai ka ce akar masallawa ai yara ne sai ce haka naga annabi na yi shin kana saka wa yara jiki haka su ji sassauci tare da kai ko sai dai su ganka kamar san da za a yi watan da shi ka murtuke fuska ba rahama ba annuri a fuskarka dole ne mai da'awa ya zan yana da kyawawan ɗabi'u annabi yana da wasa da dariya yana da raha yana ziyarar talakawa wata tsohuwa da ta fahimci annabi yana son irin salad ne da rama da kuli ne kullum da rana sai ta tattalan mishi sai zo gidanta sai ta kwaɗanta ya ci sai ya kwanta yana bacci zufa in ta zuba daga jikin shi sai ta tara da wani kwankwalati ko wata roba ta ce wannan shine mata turare kuma shine man shafawa ta zufar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole tsohuwa ta mure kakar anas dole ne ne da awai zan yana da kyawawan ɗabi'u jama'a kana zaune lafiya da makwabtanka yan uwanka abokan arziki hatta waɗanda ba su fahimce ka ba ka kyautata musu domin mutum ba zai fahimce ka ba yayin da ka zan mai murɗaɗɗen hali a duk an goku ba ahlus sunna bane kai kaɗai ne ahlus sunna wai duk baka magana da su ba sunna bata ce haka ba sunna bata ce haka ba ai in aka yi musu mutuwa wuce gaba ka je ka kawo likafani da Allah ga likafani asa ka wuce gaba kai ahli sunna ka iya wankan gawa na sunna to akramaka Allah bismillah a matso mana wallahi sai kaga duk ka sunnantar da anguwar gaba daya haka ake ka zan mai kyakkyawar ɗabi'a Allah yake wa qulu lin nasi husna ku rinka gaya mutane magana mai daɗi kyakkyawa jama'a mun fahimci wannan da kyau sannan sai mai da'awa ya samu kanshi a wasu ilmomi da wayewar kai waɗannan ilmomi da wayewar kai su ake kira as-saqafatu da'iya wayewar kai na mai da'awa dole ne mai da'awa aka ce samu wayewar kai a wurare biyar wuri na farko dole dukkan mai da'awa ya samu cikakkiyar wayewa game da as-saqafatul islamiyya ya zan yana da cikakkiyar wayewa game da islamic civilization wayewar kan musulunci ya san cewa musulunci ba addini ne ba gidaje ba addinin musulunci addini ne wanda yake cike da fasaha da wayewar kai da zamananci da dacewa da birni dole ne mutum ya san wannan to wannan ya buƙatar da duk mai da'awa ya kware da qur'ani kenan ya san qur'ani ya san karatun shi ya iya tafsiri ya san ulumul qur'an da duk abin da ke da alaka da ainihin alqur'ani sannan ya san sunna hadisi ya iya tace ingantacce daga wanda ba ingantacce ba da fassara ya gane nasikhin shi da mansuhi yaya ake gane kaza ya ake gane kaza sannan ya san fiqh ya san usulul fiqh sa'annan sai ya koma bangaren abin da ke da alaka game da yaya ake cusa karantar da alkur'ani ya ake cusa sunna a wurin mutane ya ake cusa ainihin fiqh da waɗannan abubuwan da ya karanta sai ce wannan ya samu as-saqafatul islamiyya musuluncin da yake kiran mutane zuwa gare shi wato ya san shi sannan dole ne ya samu as-saqafatul lughawiyya to as-saqafatul lughawiyya nan wayewar kai game da lugha ba wai lugar larabci kawai ake nufi ba dukkanin mai da'awa ya kware da harshen larabci domin shine harshen alkur'ani sannan waɗanne mutane ne yake zaune a cikinsu wane yare ne wannan yaren ake saduwar ake sadar da saƙonni zuwa gare shi misali a wannan zamanin turanci ya waye gari ya zama yare ne na duniya kana son haka ba ka son haka yanzu turanci ya fi faransanci ƙarfi ya fi jamusanci ƙarfi ya fi duk wani yare ƙarfi a duniya ma'ana yanzu in kana jin turanci duk inda ka shiga a duniya za ka iya samun wanda za ka yi magana da shi to wajibi ne masu da'awan mu ashe su kware game da harkar turanci abin da yake da alaka da faransanci da yarukan da kuma suke dabdala a inda suke da'awa yanzu misali da za a ɗauke ka a tura ka garin okene ka je za ka yi tafsiri in kana tafsiri da hausa za su iya fahimta ka waɗannan yaran okene da sauransu amma zai kai fahimtar da a ce ane da yaran garin ne yaran ibra ashe kun ga anan ana buƙatar mai da'awa ya iya yaren ijira in aka kai ka ainihin igala land ana son ka ainihin kware game da harshen igala za ka yi tafsiri ne a garin ankwa ko ina ne misali aka kai ka garin bidda kana tafsiri da hausa za su fahimce ka amma ya kai a ce za ka yi da nufanci ashe kun ga akwai buƙatar as-saqafatul lughawiyya sannan sai ne sai kuma ainihin a samu as-saqafatul ilmiyya duk mai da'awa ya samu wayewar kai game da ilimin zamani me yake nufi da ilimin zamani a nan su ne modern sciences kaɗan san kaɗan daga ilimin biology ilimin kimiyya saboda waɗannan abubuwan suna da alaƙa da ainihin addini kuma suna da alaƙa da da'awar da kake yi an waye gari a yau 'yan boko suna rayuwa ne a wata duniya wadda ta ce su kaɗai duk wanda suka ga bai dace ya zauna wannan duniyar ba ko ya kira su zuwa ga addini ba su amsa musu duk inda 'yan boko suke duk inda ka je ka ne musu da'awa matukar suka ga baka iya bokon nan ba abin da suke alfahari da shi baka karya kashin bayan su anan ba ba su sauraron ka sai su ce dan ma kai ba gidaje ne shi yasa kake faɗin haka to kun ga akwai buƙatar mu san irin waɗannan abubuwa jama'a mun gane wannan da kyau ko to sannan dole ne a samu as-saqafatu tarihiyya mai da'awa dole ya san tarihi yayin da ya zan yau da dama daga cikin masu da'awan ba san tarihi ba sai wani zai karanto tarihin ƙarya sai zo ya faɗi a kanka ko a kan da'awarka ba ka da yadda za ka yayi maka ilzami ya makala maka abin da baka yadda da shi ba to akwai dai abubuwa da dama da ake bukata na zamantakewa a sakafatu lijtima'iyya da sauransu to in mai da'awa ya san waɗannan abubuwan babu shakka da awashi za ta yi armashi kuma da awashi za ta zan ainihin tana tafiya daidai da yadda ake so to sakafa ta ƙarshe da nake so in yi magana a kanta na yi magana a kai bara kuma zan sake maimaitawa dole ne ya zama masu da'awar musulun sane da cewa me ake ciki a duniya a yau hanyar sauraron labarai ne rediyo ne hanyar karanta jaridu ne hanyar shiga intanet ne hanyar ainihin abin da yake da alaka da kallon tashoshin talbijin ne domin kansu ya waye akan waɗannan abubuwa don ya lalasaf sai ga malami ya zo yana magana gaba ɗaya yana magana ne kamar yana rayuwa shekaru ɗari biyu da suka wuce bai san abin da ake ciki ba a yanzu na ga ce afghanistan din nan bai san afghanistan din nan ma a ina take ba misali wani magana ake yi aka ce ai ƙasar iran musulmi ne sai ce su ma hausawa ne ko malami ne wai hausawa ne to da yake mun gane abin da yake nufi sai muka ce yi wai shi a wurin shi hausawa to musulmi ce kaga sannan wani malami ne fa yazo ya ga talbijin an kamo ka'aba ana sallar tarawih sai ce tabbata ya ce anya ku abin nan babu tsafi a ciki anya eh a yi hankali fa a yi hankali to ka gani to gaskiyar lamari wallahi akwai buƙatar kawo kan musu waye yanzu kun ga kamar ɗalibai da muke magana a shiga jami'o'i a yi musu da'awa matukar baka san yadda suke rayuwa ba in ka je ka tsaya ka ne musu wazi wallahi za su ganka wani ba gidaje domin waɗannan ɗaliban da ke rayuwa a manyan makarantu a yau wata irin rayuwa suke wadda in baka shiga cikin su kaga irin yadda suke ba sai ka je ka ne ta musu wa'azi akan wani abu daban su kuma wani abu daban suke yi Allah ya kiyaye Allah dai madaukakin sarki yake cewa in awliya'uhu illa almuttaquna ai ɗakin Ka'aba ba shi da wasu masoya sai waɗanda suke masu tsoron Allah ne waɗanda suke taka tsantsan ani shirki ba sa yin shirka suke kauce mata allazina la ya'buduna fihi ghayrahu waɗanda ba sa bauta wa wani wanda ba Allah ba a ainihin Ka'aba din walakin aktsarahum la ya'lamuna Allah yake sai dai da yawa daga cikin ainihin mutane ba su san haka ba an la wilayata lahum alaihi da yawa daga cikin kafiran maka ba su san cewa ba su da wani iko game da ɗakin Ka'aba ba su suna ganin wai wannan hidimar da suke suna kawo abinci suna share Ka'aba suna shafa turare wai su gani suke wannan ita ce wilaya ba su san wilayar masallaci ita ce a raya shi da bautawa Allah shi kadai bai da abokin tarayya ba Allah ya taimake mu Allah ya ce wa ma kana salatuhum inda albayt وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ma kana salatuhum inda albaiti ai sallar waɗannan kafirai a wurin ɗakin ka'aba ba ta kasance ba illa muka'an sai dai ainihin wato fito ce wato fito ne kawai zaka ji su ne sun zo sun kewaye ka'aba suna ɗawafi da ka tambaye sai su ai su ma ibada suke yanzu baka ganin abin da suke faruwa a cikin churches da sauransu sai a ce ai an je worship we worship we worship I am going to worship da ka je sai ka ga irin waɗannan fito ne tafi ne wasanni ne shi yasa al'amari ya kai al'amari fa da can kowa ya san irin yadda kiristiyaniti yake da kunci saboda babu jahilin addini irin kiristanci kiristoci sun fi kowa jahilci saboda shari'ar dama da Allah ya sauko annabi Musa annabi Isa shari'a ce wadda take ba mai yawa ba ce domin shari'a ce wadda za ta zo ne a shafe ta da shari'ar alkur'ani to don haka sai suka yi ta ciccike shi da abubuwa ƙarshen lokaci da suka ga tsanani ya yi tsanani a cikin christianity babu sassauci sai kowa ya gudu ya bar churches coci da yawa a cikin ingila an siyar da su kuma galibi musulmi ne suka siya suka mai da su masallatan juma'a za a zo coci a kada a kada kararrawa ba wanda zai zo saboda azaba ta yi yawa domin coci lokacin irin su roman catholic da sauransu waɗanda suke gidadawa lokacin in aka samu wani malamin kimiyya ya je gano wani abu a kimiyya sai su ce ya yarda sai a kashe shi wannan sai ya ƙara sa mutane suka kyamaci addinin a lokacin to da suka ga kyama ta yi yawa shine sai suka ce to a bullo da tsarin zamani a zo da ganga coci sannan in aka zo coci nan a rinka ɗinka wa 'yan mata uniform da matsatsun kayan da zai rinka jawo hankalin samari ka je coci na ka gani ranar lahadi in baka zuwa coci je je je ka duba NTA ranar lahadi ka gani sai ka ga wasu samari ga 'yan mata nan an jera su kansu ɗaya yan shekara sha biyar biyar ko sha takwas takwas duk ga sunan sun ɗama jikinsu nonuwa sun fito suna rera waka kamar tsuntsaye dan Allah ba dole samari su zo dan su ce zin ba sai kaga an cika cocin duk ba komai bane ana wani haleluya ƙarya ne yan iska akwai abu a ƙarƙashin haleluya to haka gaba ɗayan ibadar sai ta zama ainihin wato safiran tito ce kawai wa tasbiya da kuma tafi tasfiqan ai ja'alu zalika mawdi'a salatihim sai suka maida tafi da tito shine madadin sallar allati umiru biha wadda ita sallah ita aka umarce su da ita dan Allah annabi Isa ko a Qur'ani bai bada labarin sallah ba waɗanda suka zauna da Pope Roma sun tabbatar da cewa yana yin alwala kuma yana yin sallah amma duk a boye suke yin waɗannan abubuwa ya ka samu Dr. Ibrahim Katur wani babban malami ne wanda tun da ya musulunta wajen 1980s Malam Abubakar kuma ya tura shi kasar Madina ya je ya karatu yana nan yana jin yare wajen guda goma sha bakwai har da yaren Annabi Isa alaihi salatu wasalam ɗalibin Papa Roma ne ya zauna hannun Papa Roma tun yana karami har sai da ya girma to wannan bawan Allah ya ce duk waɗannan abubuwan sun tabbata sannan akwai fastoci da dama da suka taɓa akwai Paul Gindiri Paul Gindiri wani arne ne ɗan Jos ya taɓa yin mafarki ya ce shi ya ga yana yin sallah sai aka ce kai zunubinka ya yi yawa ka je ka tuba yana tafiya jerusalem sai je samu manya-manyan istisi na ɗin manya-manyan fada-fada da ake ji da su ya ce sai ga lokacin sallah sai su janye jikin su shiga cikin ɗaki sai su je su yi sallah ya ce to ya ba za a musulunta ba amma da yake abin kin Allah ne da ya dawo sai fi kowa faɗa da addinin Allah da Allah ya tashi wulakanta shi ya bar nan zariya ya tafi Jos ya je wa hanya kawai yana tafiya da mota sai ja birki ya tsaya sai ji kamar ana kiran shi wata bishiya ya je ne ya gani ne ya gani tun daga wannan lokaci kwakwalwar shi ta juye sai dawo yana sambatun da ke nuna shi kamar musulmi ne dan shi babba ya musulunta sakamakon wannan abun a yanzu haka a jaw Paul Gindin makiyin addinin musulunci amma ya gama ganin aya iyakar aya amma saboda taurin kai yasa sai Allah madaukakin sarki ya mishi muguwar cikawa to kun gani ashe lallai akwai sallah a cikin ibadarsu amma ka dubi jahilci a yau yana daga cikin abin da kiristoci ke aibanta mu da shi sai su ce mana masallata masallata wai su ba masallata bane wai saboda wai yanzu ba su yadda a ce masu a ce mana musulmi ba wai tunda sun gane musulmi wanda ya sallama ma Allah wai ai su ma musulmi ne don haka sai su ce mana masallata wato su ba sa sallah ke to shine sai malam yake cewa an ibnu umara daga sahabi ibnu umar radiyallahu anhu Allah ya kara mishi yarda annahum kanu yab'una hududahum ala al-ardi kafirai sun kasance suna aje kundukukansu wato gefen fuskar su sai su aje shi a ƙasa wa yufasfiquna sai su rinka tafi wa yassiruna kuma suna yin fito Allah madaukakin sarki yace da su fazuqul azaba ya ku kafirai ku ɗanɗani azaba bi badrin wa ghairihi a wurin yakin badar da wani wurin daban bima kuntum takfuruna saboda kafircin da kuke wa Allah da kufrikum saboda kafircin ku iz domin kuwa man baddala dinan ladhi umira bihi wanda duk ya sauya addinin da aka umarce shi da yayi watta ba'a hawahu ya bi son zuciyar shi ainihin kafirun malam yace wannan kafiri ne dan haka ya cancanta da dandana mishi azaba yu'azzibuhu Allah Allah madaukakin sarki zai mishi azaba marratayn har ainihin ninki biyu bi azabin fid dunya ainihin wato azabar duniya wa azabin fil akhirah da kuma ainihin azaba a lahira malam yace wal kuffaru su kafirai yunfiquna amwalahum suna ciyar da dukiyarsu li yata'awanu alal kufri domin su agaza wa kafiri ku duba lokacin da ƴan uwanmu ɗaliban musulunci ƴan ɗaliban a afghanistan suka sha alwashi cewa lallai sai sun rugurguza wannan gunki na asalin dacen da ke ƙasarsu aka yi lallashin duniya suka ce a'a su fa ba su da mai gida a duniya balle a ci dan san da aka ritsa su kowa cewa ya kun cika zafin kai Allah ne ya kwace su Allah kuma ya yarda a rusa gunki dan haka ba fa wanda ya isa ba wata fatawa su kuma dama fatawar su kwaya ɗaya ce in dai amirul mu'minin su yace kaza kenan mulla muhammad umar yana cewa kaza to in duk za su kare sai an yi wannan abin tunda mulla ya sa hannu a rushe gunki to gunki ya rushe da suka tashi sai aka je aka ce to aje a hada da wasu kasashen musulunci a samu wasu manyan malamai aka je aka samu irin su doktor karzawi aka yaudare su aka ce ku je ku lallashe su kada su rusa gunkin nan saboda in suka rusa gunkin nan za a kuntata wa musulmi a kasashen da ake bautar irin wannan gunkin waɗannan masu maganar sun manta idda aka rushe masallaci aka mai da shi wurin bautar maguzanci a ƙasar indiya a yanzu ba abin da ya faru amma wai musulmi za su rusa gunki wai an haɗo da manyan malaman duniya wai aje a lallace su Allah cikin ikon shi jirgin saman kardawi na sauka ƙasar su kuma suna rushe gunki aka ɗirka musu bam ya bindiga saboda ina son ka gane dalilin da yasa na kawo wannan magana da malam yake cewa kafirai suna ciyar da dukiyarsu don su taimaka wa kafirci sai asalin kafiran ƙasashen China da Japan da sauransu da ke bautar irin wannan gunkin suka ce suna roƙon 'yan ɗaliban don Allah ƙasar da aka rusa gunkin nan ƙasar gunkin a ba su ita duk wani gini da ya rushe a ƙasar afghanistan za su mayar musu kuma duk wani titi da ya lalace za su yi yan ɗaliban suka ce ba su so haka ce to ko biliyan nawa kuke so ku faɗa ku siyan mana da ƙasar gunkin suka ce kai me ya rage nema a je a watsa wannan ƙasa kawai a teku mana kawai sai suka je suka watsa kafin ƙasa suka haƙura da talauci suka yarda da ainihin imani to kafirai fa da gaske suke jama'a ciyar da dukiyarsu suke don su agaza wa kafiri haka ba kanu yau ma badrin haka kafirai suka kasance ranar badar wa haka ba zallu da badrin malam yace haka kafirai suka zarce har bayan badar har zuwa yau wallahi azimi suna nan in aka je aka samu wani darakta a wata ma'aikata ko wani manaja a wani kamfani ko banki ko makamantan haka sai manajan banki kafiri ya ɗauki kuɗi ya bayar bashi da tas a je a yi kwangila ko a yi wani business ribar duk da ta fito sai a tura wa cocin kai tsaye a je a yi mata hidima sai a dawo da uwar kuɗin ko ya ɗaga wata kwangila mai ƙarfi ga sunan a kaduna ne a abuja ne a port harcourt ne sai a je a yi sai fitar da kuɗi ya bayar a yi ana samun riba sai a je ana taimakawa cocin da sauransu amma wallahi sai da ta kai a 98 masallacin abuja national mosque yana zuba national mosque masallacin ƙasa baki ɗaya yana zuba abin kunya da ta kai ga musulmi ga yallaɓai ga wane da wane da wane da wane a lokacin wani bakin arne jarmaya husaini shine minista saboda iya makirci da siyasa sai ya ce aini yaron sardauna ne in ni ba na sallah ai sardauna mai gidana ya yi sallah ya za a ce masallaci yana zuba a je a kawo estimate ko nawa ne zan gyara saboda yaudara ina musulmin ba to wajibi ne musulmi wallahi ni wa kanmu qiyamul layl amma mu a yau ma gani muke ma gaba ɗaya ma ba za a taimakawa addini da kuɗi ba da wannan ne kiristoci suka bi suka ɗaga addinin ya zan abin sha'awa a idan ƴaƴansu da matasansu mu kuma fa addini sai yana nan yadda yake yanzu sai ka je ka samu rabran faba ko fasto gashi nan lafiyayyen mutum da gyalarren gida da lafiyayyar mota muka sai ka je ka samu malami da fitila a ci balbal duk kunniya ta cika zauren yana ta tari in ya kaki sai gaba kan majina ta fito ta shaki hayaki akrami kenan Allah gafarta malam shine sai malam yake cewa wallahu yunziruhum sai Allah yake gargadin kafirai bil hasarati ala ma yunfiquna min amwalihim akan cewa lallai dai za su asarar dukiyarsu da suke cewa fi zalika wajen taimakawa addini wa yu'iduhumul hazima kuma Allah yake jan kunnen su yake musu alƙawarin cewa lallai za a rugurguza su wal khizlan kuma za a tabar da su za su shiga cikin kaskanci fa qala Allah madaukakin sarki yace innal ladina kafaru إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون Allah ya ce lallai dai waɗannan kafirai da suka kafirce wa Allah yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah kafirai fa ciyar da dukiyarsu suke kashe kuɗinsu suke batar da dukiyarsu suke ba dan komai ba dan su tare addinin Allah dan su lalata hanyar Allah ay yuharibuna annabiyya sallallahu alaihi wa sallama wal mu'minin suna yaƙar annabi da mu'minai lidhalika dan su ga sun tare hanyar addinin Allah wa sabilullahi malam yace abin da ake nufi da hanyar Allah huwa kullu ma fihi raf'un lil islam shine duk abin da yake da daukakan musulunci a ciki shi ake kira sabilullahi ma'ana wannan yayi fassara mai fadi kenan sabanin wasu da ke ganin cewa sabilullahi jihadi ake nufi malam yace to kafirai dai haka suke fa sayunfiqunaha amma za su ciyar da dukiyar tasu thumma takunu fi akibatil amri sannan a ƙarshen al'amari sai ita dukiyar tasu ta zama alaihim hasaratan ta zama asara gare su nadamatan ta zama musu abin nadama li fawatiha saboda sun yi asarar dukiyar wa fawati ma qasaduhu kuma sun yi asarar manufarsu thumma yughlabuna fid dunya sannan a gallabe su a nan duniya a ci su da yaki ai nasara a kansu wallahi duk waɗannan missiles da Israel da America da wane ne suke aikawa duk suna karkashin wannan alkawarin amma da sharaɗin mu ɗin da ake yakar mumine ne wannan ita ce matsalar yanzu a falastin sai kaga saurayi ya yin sallah dan musulmi kuma musulmi wai kuma ya fito jihadi sai ce Allah da muke kare ɗakin shi ba ya ga mune mushi kokari ba ya ba zai kawo mana ɗauki ba yahuda na ta kashe mu ku duba irin wannan galafi mu din mu zan muminai tukuna sannan waɗannan alƙawuran da Allah yake mana sai su tabbata kashi dai Allah yake su ta ciyar da dukiyar ta su sannan a zo a gallabe su a nan duniya ai nasara a kansu domin ne wallazina kafaru kafirai daga cikin su minhum wa min ghairihim daga cikin kafiran makka da ma waɗanda ba kafiran makka ba ila jahannama fil akhirati yuhsharuna ranar lahira za a tattara su a tunkuɗa su wutar jahannama yusaquna a tunkuɗa su cikin wutar jahannama Allah madaukakin sarki ya taimake Allah yake liyamizallahu ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيركمه جميعا فيجعله في جهنم ذا أولئك هم الخاسرون Allah ya ce li yamiza Allahul khabitha min at-tayyib Allah madaukakin sarki ya rugurguza wannan dukiya da kafirai ke ciyarwa ne wajen tada addinin su da rusa addinin musulunci ba dan komai ba dan Allah ya ware ainihin mabarnaci shine kafiri daga wanda yake mumini ne wanda yake da kyakkyawan imani wa yaj'al al-khabitha ba'dahu ala ba'd sannan ya sanya wannan ainihin wato kafirai ko kuma ya cikurkuda su kafirai din a wuri daya ya aza wasunsu akan wasunsu ma'ana nan gaba sai zan japan ta dawo tana yakar kasar america ko america ta dawo tana yakar kasar rasha fayar kuma hu jami'an sai ya tara su baki daya ya jima'uhu mutarakiman ya tattara waɗannan kafirai baki ɗayan su ba'aduhu ala ba'adu sashin su suna kan sashi fa yaj'aluhu fi jahannama sai ya tara su a cikin wutar jahannama ulaika humul khasiruna waɗannan sune asararru